أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatun nabawiyya fi adabil hayati al-yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam zamu tashi shafi na 202 التعوذ من المس بسوء وهذا التعوذ معناه عميق جدا فقد يخطر للمسافر عندما يفارق أحبابه وقوع بعض الحوادث مثل الإصابة بمرض بمرض ما أو تدهور أو تدهور الحالة المادية أو ارتكاب المعاصي والذنوب أو تدهور الصحة والسلامة وعندئذ يلجأ الإنسان الآكل إلى الله سبحانه وتعالى ويعوذ به من المس بهذه الأدلال وقد بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالدعاء السابق كيف ندعو عندما نعوذ بالله من الدرر إنما نعوذ نعوذ بالله من الدرر التعوذ من دعوة المظلوم يجب على المسلم العاقل أن يحذر من دعوة المظلوم فلا يظلم أحدا ولا يجور على حق أحد ويجب على من اعتاد مراعاة الحقوق في الحذر أن يرى أن يراعوها أيضا في السفر وليفهموا أن طول مسافة السفر ووقته المحدودة وقلة زاده وسائل وسائل ووسائل النقل والازدحام فيها كل ذلك يؤدي إلى الفوضى ويتسبب في انضمام النظام ومن ثم تجب مراعاة ومدارة هذه الأمور جميعها وعدم التعدي على حقوق الآخرين التعوذ من سوء المنقلب في المال والأهل والولد عند العودة هناك شعور شديد لدي الجميع بحب المال والجع وبالتالي يكره المرء أن يلحق بماله وسلطانه أي سوء إضافة إلى أن هناك أشياء أخرى يحبها الإنسان ويخاف عليها ومن ذلك أسرته وعائلته ومن أهم وأقيم ومن أهم أهم أهم وأقيم ما لديه فكل إنسان يغادر أهله يفكر في عاقبة أمورهم وما يلحق بهم من بعده ولذلك فهو لا يفارقهم قبل أن يستودعهم الله وكأنه يؤمن عليهم وهذا الدعاء يلائم كل عصر ومكان ويناسب كل إنسان فقيرا كان أو غنيا موظفا كان أو عاملا ذاك أن الجميع يسافرون ويرحل ويرحلون ويتركون أحبابهم من خلفهم ويتمنى كل امرئ أن يرى أهله وأحبابه جميعا بخير عندما يعود وهذا شعور فطري لدي الإنسان كما وضح لنا الحديث الشريف وأخيرا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف أن نعوذ بالله آه ونلتجئ إليه ولتطمئن قلوبنا ويطمئن وجداننا فنتخلص من الخواطر السيئة وما ينتج عنها من مضيعة للوقت neman tsarin Allah daga kada wani mummunan abu ya shafi mutum wani mummunan abu ya shafi mutum ya ce wannan neman tsayi wanda take cikin wannan addu'a tana da ma'ana mai zurfi wanda yake ɗan adam lokacin da zai yi tafiya zai bar ɗan uwan shi masoyan shi yakan yi tunani kada wani abu ya same su na rashin lafiya ko kuma canjin hali na rayuwa ko wani aikin sabo ko zunubi ko rashin ko ciwo ko kuma wato shiga rashin aminci a irin wannan ne mutum mai hankali ba wanda zai koma gare shi sai Allah don ya san ba mai tsare iyalan nashi sai Allah da haka zai roƙi Allah maɗaukakin sarki kada wani abu mara kyau ya shafi iyalan nashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan addu'a ne da ta gabata wanda ya koyar da mu idan za mu yi tafiya wato za mu ga yadda yake neman tsarin Allah daga kowane irin wato cuta sai neman tsarin Allah daga addu'ar wanda aka zalunta ya zama wajibi akan musulmi mai hankali ya kiyaye addu'ar wanda aka zalunta da haka ba zai zalunci kowa ba ba zai yi wato ci haƙƙin kowa ba idan mutum yana zaune a gida ba cikin tafiya ba watakila ya fi zama cikin nutsuwa cikin zama nutsuwa da ɗabi'un shi da ayyukan shi to yadda ya kokari a gida ya tsara haƙoƙin mutane to haka ake so kuma idan yana cikin tafiya ma ya tsara haƙoƙin mutane saboda tsawon tafiya da lokacin da mutum zai yanke da ƙarancin guziri da shiga abun hawa da cakuɗuwa da mutane duk wasu abubuwa ne wanda za su sa mutum ya canza in ba ya nutsu ba sai su sa shi ya canza yana son yana sa tsarin mutum ya zama ya canja daga nan ne lalle ya zama dole mutum ya kula daga haƙoƙin mutane kada ya taɓa haƙin kowa bare ma wani ya masa mummunan addu'a kamar da na sha faɗi wasu idan suna garin su fi zama mutane kirki idan ya yi tafiya kawai ya ga mutane yan tasha shi ma sai ya zama ɗan tasha to ba kyau sai ne matsarin Allah daga wato mummunan makoma dangane da dukiya da iyali da 'ya'ya wato idan mutum ya dawo daga tafiya abin da yake so a ce masa misali wacce ta aihu na misali an samu karuwa wani ya yi duk abin labari mai daɗi ba yi da a ce wani ya mutu ba na misali a an sace ma kaya an fasa gida duk wannan shi ne irin waɗannan laburburan su ne ma'ana a cikin hadisi mutum zai tafiya sai roƙi Allah Allah ya tsara kowanne a cikinsu mala ya ce akwai ɗabi'a ta ɗan adam wanda yake ne yana son dukiya yana son wadata wanda ya bari daga nan ne za ka ga mutum baya son wani abu ya shafi dukiyarsa ko ya shafi mulkinsa wani abu mara kyau kuma akwai abubuwa da yawa wanda mutum yake so kuma yana jin tsoro kada wani abu ya taɓa su misali iyalansa familin mutum da haka yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci a wajen mutum wanda lalle yake kulawa da su da kowane mutum wanda zai yi tafiya yana tunanin yadda in ya dawo zai sami iyalan shi lafiya shi yasa kafin ma ya tafi yake yin addu'a cewa Allah ya tsare su yake ba da ajiyansu a hannun Allah maɗaukacin sarki wato kamar yana ba da yana musu inshora inshora kamar yana musu inshora ne wajen Allah kun san wannan astaudi na zan da ake wa iyali sallama wato kamar na ba da ku ajiya a hannun Allah dama Allah ne ke rike da ku amma wanda na ya bari ya tsare ku shi Allah kuma in an ba in aka yi haka shi kenan sai Allah ya tsare su eh in dai mutum yana da gwargwadon imani na yadda to shi kenan magana ta tsare kuna sanar da hadisin bawan Allah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba labari yayi tafiya karancin guziri ya same shi yana neman yadda za a bashi bashi wanda zai bashi bashi ya ce to kai waye zai tsaya maka sai ya ce masa Allah ne zai tsaya ku sai ya ce to ni ko na da da Allah eh yanzu kuwa ka ga na ya ce ya da da Allah manzo Allah ya ce shi ke ya bashi ya bashi dirhamai aro ya ce ranar kaza zan kawo ma to ruwa ake shiga kwale-kwale ake shiga ruwa ne jirgi ne yake zuwa kamar na haya ya zo ya yi bonan nan ya tafi to to ranar da suke alkawari bawan Allah kuma ya haɗa kuɗin ya haɗa kuɗin sai sai zai zo mushi da haka shi ma ya zo yana jira a wajen da jirgi yake zuwa to jirgin babu can ya je ya ya tsaya babu jirgin nan ya tsaya ba wanda ya zo shi to shi mutumin ya zo ya jira ya jira babu sai ce to Allah mu yi alkawari da wani yau zan bashi kuɗinsa kuma Allah ka sani ya tambaya wane ne zai tsaya waye wakili na ce kai ne Allah sai kawai ya naɗe kudin sai ya jefa a ruwa ya ce Allah kai masa na? eh haka kuwa aka yi sai wani kifi ya haɗe yaro haɗe kudin shi wancan kuma ya kama hanya shi wancan ya jira ya jira babu sai ga tun da ya zo ba shi ruwa kuma kafin ya tafi bari ya dan yi su inda sai ya kama kifi ya kama eh ya tafi gida aka je za a yi farfe su aka yanka kifi sai ga abashi ya duba ya ga kudinsa cas ya ce Allah akubar ya duba yaga kudin sa wani hadisi ne ingantacce annabi yake ba da labari kar ka dauka tatsuniya aka jirya na wallahi manzala yake ba da labari eh ka san mu da ke da mu imanin wani kala ne in ana ma wani karatu sai ka ga ni yawa wani ne daban eh ya duba ya shi kenan ya gode Allah bayan tsawon lokaci ko ya zo gare yake tambayarsa na aiko da kuɗi ka samu yace da samu Allah ya kawo da haka shi shi wannan idan mutum zai tafi sai ya bar Allah maɗaukacin sarki dama shi ne mai tsaransu amma shi ce ya bar iyalin da kowa a hannun Allah wannan addu'a ta dace da kowane zamani da kowane waje kuma ta dace da kowane mutum talaka ne ko kuma mawadaci ma'aikaci ne ko kuma wanda ake wa aiki saboda duk kowanne yana tafiya yana barin gidansa ya bar masoyansa a bayansa kuma yana fatan idan ya yi tafiyar nan ya dawo ya same su lafiya yadda ya bar su wannan kuma haka ɗabi'a ce ta ɗan adam kamar yadda hadisin ya bayyana hadisi mai daraja ya bayyana da ƙarshe mala ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu a wannan hadisi mu ringa neman tsarin Allah a kowane lokaci sanan mu ringa mai da al'amarin mu zuwa ga Allah don idan mu samu nutsuwa a cikin zukatan mu sa'annan jikin mu komai na mai zama ya nutsu sai ka ga wani abu mara kyau Allah madaukakin sarki ya tsare mu bai same mu ba sa'annan za mu kuɓuta daga ɓata lokaci ita shi ko? kai ne ka faɗa ko gaya ba aka yi ko ka ɗan sani ne kala ɗan larabawa ai shisha taba ce wata shishan magiya ce in baka sani ba yanzu duniya ta waye an samu giya har da sweet giya sweet minti kaga mutu ya ɓara su ya jefa amma giya yake sha da haka da haka wannan wannan wannan shisha ai haramun ce ba na na kuskure na akwai yawa sunan shi kuskure ko wani mai bugarwa shi da to kaji an kuskure aka haɗe ma kashe mutane to me yasa ake kuskura caji a garin ya faɗa ce saboda caji ne da kaga ya nuna dai kwaya ce na daman kullu muskirin haram duk abin da ke bugarwa haramu da kaga abin abin nan tabar hanci tabar hanci na? ok wai ta ba haci ita ba ta bugarwa sai ta sa kuka ana jin garau ko to kaji ko kaji ita ma ana jin garau ita ma ana taji wato duk irin wannan abun mutum ya bar su ya bar su ya zuwa Allah ya bar su shine saboda shi shedan makiri ne eh makiri makiri ne yau sai ta ma hawa hawa jiya ma akwai wanda ba ta bugarwa an ce akwai wanda suke sha akwai kalar jiya da mutum zai sha sai dai ya ji shi yau ya caju amma ba zai bugu ba za ka giya giya ce ko ta bugar ko ba ta bugarwa eh hakanan duk abin da ya zama na buguwa eh amma kai da ganin shisha kai ka san wani abu ake yi ai yawa sai da ka kalle ta ba ka san barna ake yi no ya ji din ta ba ce wannan Allah ya tsare eh yayi man ya ba ce su kai addu'a da larabci ba abinda ake sa ake sai larabcin kawai koyi ne da manzo sana kuma musulmi ba dalilin ba ba da zai iya larabci ba eh musulmi ba ba da da ba zai iya larabci ba kuma abin da ya sa kawai don mai koya bane na? to ka gani gashi ma ba abin nan ba saboda a yi cikin iya larabci musulmi akwai riba da yawa ƙur'ani za ka ji kana jin ne Allah ke gaya ma ko shi ya yi shekari ba mun za Allah ya magana kana ji sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara kuma wani abu ba sai ma an tsaya fasara ma ba sai akwai riba in bara a ɗauka ma sai ka biya a tsarin shari'a na sai ka biya wato ya danganta imaninka wani abin da kuke gani Allah imani kuma Allah da ya halitti duniya shi kaɗai ne bai da abokin tarayya shine Allah jiya shine Allah yau shine Allah gobe shine Allah abada abubuwa da abinda suke bambance mutane imani sai sa abinda baka da imanin sa in ka je kai zaman zaka ga kama kanka zaka ga bara ka yi shi yasa ake cewa malumai suna ba da misalin wani malami da mai almajirai wanda ya ɗauki almajirai shi wai za su je cin karatu suka je suka samu ruwa ana ta jiran jirgin ruwa ya zo ya haye da su babu malamin sai ce yaran tun da karatu za mu je kowa ya fatiha ya hau ruwan nan ya wuce Allah zai wuce da shi su yaro ya karanta wala dalin suka ga yaro caccac ya wuce sai je tsaya suna ta karatu suna wucewa duka saura malam suka wuce kaf aka je gaba can ana jiran malam ya hawo ana ta na duniyar malam to ana ta jiran shi ya zo da ya yi sai da ya sa kaba sai zai burma in yayi sai ya burma sai da suka jira kwale-kwale zai ɗauro da eh eh suna nuna bambancin imaninsa da nasu to haka nan yake ga mutane yawan imaninka da Allah yawan abin da Allah yake ma ya? yawa kai ina da kokakan doji kenan kamar magani ne a yi in kawai ka yi imani da sai ka je ka shafa na dole kanka ya warke shi ke nan sai ka shafa na dole ba da shi amma akwai nan yana ciwon kai kawai addu'a zai sai wasu lallai kuma ya warke tab na yawa ka gani wani kuma dama ko ya kace ya addu'a ma dai yana da yin addu'ar ne yana ma kamun ma kama addu'a zai ce kai zo mun panadol na nufin ka gani amma dai zai addu'a da ya dai da tun da addu'a ka ce yi amma dai hankalin shi baya nan yawa injiniya wai ko sai ya ga dabta abdullahi da haka imani ne haka tun da duniya take har ƙarshen ta haka yake wallahi shi sa har yanzu da bayan Allah har gobe har jibi eh suna nan har yanzu akwai wanda sun in sun yi abu sai abu ya baka mamaki eh na gaya muku malamin mu a wannan zamanin yanzu Sheikh Zahur Malik wallahi ba ba zamanin da yanzu ba amma kawai iya addu'a yanzu take sai abu ya faru wannan kowa ya sani har an ya san sani eh ba wani abin eh ya yi addu'a abu da yawa da yawa kan mutane kuma abin ya faru eh shi ne shek zahur malik allah ya jikin shi tun fakista ne eh to kaga yanzu kai mota kalmo ya kare ya mun kasan gobe da abu za ka yi wani yawa wula ba ka saura ka yi jarka za ka nema ba za ma ka so ma addu'a cewa ta tashi ba jarka ka yi mari ba za ta tashi ba na yawa tsakaninka da Allah kawai ba kai da Allah zai tama da ita ba da haka ba wani maganar ka za a wannan lokaci da kuma Allah ba zai tayar ba sun shi ne bambancin mutane Allah Allah na'am istikhara ko isti'aza to neman tsarin Allah auzu billahi min shirara ne shine isti'aza na'am to cewa goge mun nan duk wanda yake ya ya tuɓe musulunci ana shi surutu sai in akwai larura sai in akwai larura ka san a musulunci a darura ta tubihul mahazurat idan akwai larura abinda aka hana ka sai a barka ka yi ai an ka karanta littafi an ce duk wanda ya je misali ya tsuguna yana bayan gida ko fitsari an hana shi magana amma idan misali ya ga wani hatsari zai faru har suka ba da misali a iziya na jin ko risala ne ya ba da misalin makaho mutum yana tsugune sai ya ga makaho ya jimfari rijiya na zai fada to ba zai ce an hana magana ba na zai ce makaho gabanka rijiya misali da sauransu da aka na larura babu komai amma na mutum ya daina hira bayan ya zana wanka shi ne musulunci ya hana sahabi a isra'i da miraji kai babu wani sahabi ba wani sahabi a isra'i da miraji wanzu Allah ne sai mala'ika oho a o da annabawan sun zama sahabban manzo Allah to ai me kake nufi da sahabbai daman su ne ai duk annabawan Allah duka manzo Allah shine shugaban su sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shi yasa ma Allah ya tara musu ya tara musu ya tara mishi su ya ja su sallah gaba ɗaya duk ba annabin da bai zo ba na ya jagorance su sallah da haka inda wani abu gaban sahabbai ma na za ka kira su manzo Allah shine shugabancin annaba sayyidul mursalina na shugaban manzanni to kaga me za sahabi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك bayan Allah da aka kakka masu nan mu yi musu addu'a Allah ya tsare su Allah ya dawo da su lafiya akwai wani jiya da suka zo yawan can wajena suna neman taimako su ma 'yan su watan ta hudu a wajen waɗannan kuma duk a nan Niger duka wannan ukun a Niger nan kuma ana magana da su ko jiya da muka fita isharar ana magana da su mun tsaya a nan yana ta ba su haƙuri sun hada cewa wai ya danji ciwo ya siya mar magani amma a yi magamar a kawo kuɗi miliyan talatin ka ce miliyan talatin a yi kawo a nemo a yi miliyan talatin a ina saboda Allah ai zalunci tsabar zalunci ne ma to Allah maɗaukacin sarki ya kubutar da su Allah ya dawo da su mu kuma Allah ya tsare mu kan ta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rahmanir rahim lana allazina an'amta alaihim wa lam yughnib alaihim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين